صلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم الخميس وإقوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina shekara biyar, wanda ya daidai da sha hudu ga watan Mac haihuwar Annabi Isa shekara hudu. mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin mu ci gaba akwai wata ƴan gwiwa karatun jiya an ɗan samu bambancin na ɗan ji karatun da daddare haka akwai inda na kawo a maganar yaƙin hunayin a yaƙin hunayin na kawo cewa akwai wasu mutane wa'inda lokacin da aka yi fatu makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke masa hukuncin kisa ko nace akwai ikrama bin Abu Jahl ciki da sauran su ko to ya ciki sai nace akwai najashi duk wanda ya ji karatun ko nace akwai najashi wanda ya kashe Usman to wannan kuskuren baki ne a yanda karatun yake akwai wahashi wanda ya kashe sayyidina Hamza a karatun yake yau can karatun jiya kuskuren suna ne amma dai karatun haka yake amma dai wahashi shine ya kashe sayyidina hamza ba najashi ba shine najashi sarkin habasha ne ethiopia wanda shi sahabi ne amma bai taba ganin manzo Allah ba wannan shi shine gwiwar karatun jiya Allah ya gyara mana zamu dai kuskure ne kowa mahallin shi ne yayi shi akram kallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
na'am لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزمون
To alhamdulillah bayan Allah subhanahu wata'ala ya dinga faɗin irin ni'imomin da ya ma ɗan adam wanda jiya Allah yana gaya mana awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'amun fahum laha malikun wa zallalna lahum faminha rakubu wa minha ya'kulun wa lahum fiha madafi wa masharaba afala yashkurun nake cewa duk wa'innan abubuwa na ni'imomi da kyautatawa da darattawa da Allah ya yi ma ɗan adam ya yi wata halitta irinsu da ya yi halitta irinsu kuma sai ce wa'incan abubuwan halittar Allah ya hore su dan ɗan adam ya hore su dan ɗan adam shi kuma ɗan adam Allah ya hore shi don ya bauta ma Allah to duk bayan Allah ya lissafa wa'innan ni'imomin da wa'innan kyautatawar da Allah subhanahu wata'ala yi sai kuma Allah ya ce amma abun ban mamaki ga ɗan adam Allah ya halicci abubuwan da ya da zatin shi na dabbobin ni'ima wanda muka yi ta dogon bayani jiya a kansu kuma Allah ya mallaka ma ɗan adam su Allah ya hore su ga ɗan adam wasu a hau wasu a ci a yi amfani da su abubuwan shansu da sauran abubuwa Allah ce to za ku kalli wannan ni'ima ba ku gode ma Allah to kamar an ce ma Allah menene gode maka sai Allah ce a kafi in faɗi godewa ta abun mamaki wai ɗan adam wanda nema wannan baiwan ne mai wannan ni'imar maimakon ya bi ne ya gode ma ni'imar nan la in shakartum la azidannakum sai zama wattakazu min dunillahi alaha abun ban mamaki wai ɗan adam kuma sai ya riki koma bayan Allah wasu alloli ya ce su zai bauta mawa yadda misalin yake kamar yanzu ne baka samu yaro a ƙauye wanda garinsu ko ba ko makaranta babu ka kawo shi cikin gari ka sa shi makaranta har sai da ya zama farfesor amma da ya gama wai ya rinka cewa wai kai mutumin banza ne baka yi mai abin arziki ba da Allah wannan ya sa abin da yake to duk dawai ne da ya ma ya kai ubangijin da ya halice ka Allah ya ce abin ban mamaki wai ɗan adam wannan ni'imar da ne mai da wannan kyautar da ne mai maimakon ya bi ni kuma sai ya riki wasu alloli koma bayan Allah kuma wa'innan allolin da ya ɗauka wai shi tunanin shi ba sun taimake shi ba ne, ala Allahun yin tsaron, wataƙila wai wa'innan allolin a nan gaba za su taimake shi. Ina fata ana idiraki ana gane abubuwa. Shi Allah ya ka baka, da ya samar da kai, ya ciyar da kai, ya shayar da kai, ya baka iska ya baka lafiya ya baka abinci ya baka abin sha yake mutum kuma kullun cikin agajin ka yake kullun cikin taimakon ka yake to wai wannan ubangijin subhanahu wataala wanda yayi wannan wai sai dan adam wai yau yayi mai tawaye wai yace shi yau ba zai bi Allah ba a wanda zai bi shine wani gunkin da ya sassaka kuma wannan gunkin da ya sassaka wai gunkin zai taimake nan gaba ne ba Allah ba da ya taimake a nan gaba gunkin zai taimake shi ai kaga kidahumancin yayi yawa Allah ya ce wa takazu min dunillahi alatan la lahum yunsarun Allah ya ce to da ka taka kai dan adam idan kana tunanin cewa wai gunkin nan zai taimake ka Allah ya ce la yastati'una nasarun ai gumaka ba su da ikon su taimaki mabiyansu ba su da ikon su taimaki mabiyansu yanzu in mai gunki ya je ya sassaka gunki ya zo ya aji da Allah idan ɗakin da gunki yake ana mai sujada ya wuta ta kama da mai gunki da gunki wa zai taimaki wani in kana son abin ka dole ka ɗauki Allah ce to ai su wa'annan gumakan ai ba sa iya taimakon su wahum lahum jundun muqdarun ai su kafirai da suke bauta mu innan gumaka idan ma aka je ranar tashin alkiyama ba amfanin da gumakan za su yi musu illa banda gumakan nan kawai mabiyansu su zama wata rundina ce da za su raka su zuwa gidan wuta iyaka amfanin su kenan ranar kiyama kamar yadda hadisin musulmi ya tabbatar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ya tara mu baki daya Allah zai bayyana sai ya ce ma halitta kowa daga cikin ku ya je ya bi wanda ya bauta mawa wannan shine umarnin Allah ko ka shirya ko baka shirya ba in bauta aljani kai to ya dai ka bi shi duk inda ya kawai kama an daura muku igiya haka za ka yi ta bi shi in bautar gunki kai shi za ka yi kiristoci abin bautarsu za su bi yahudawa abin bautarsu za su bi shi ma musulmi mai imani shi kuma sai ya tsaya yana neman abin bautar shi shi ko abin bautar shi shine Allah subhanahu wataala to an ce mai imani zai su dinga bin annabawansu ne da Allah ya aiko masu to shikenan idan mai bautar gunki ya bi gunki to gunki zai nufi gidan wuta ne sai ka ga mutum ɗaya da taron jama'a dubban ɗararruka amma ya nufi gidan wuta kai wancan waye da jama'an sai a ce ai gunkin gu kaza ne da jama'an shi sun tafi wuta wancan masu bautar annabi isa dan Allah ne ko sun tafi wuta masu bautar maryam Allah ce sun tafi wuta kowa dai abin da ya bauta mawa shine za su yi rundina da abin bautar su su tafi wuta Allah ya kiyaye mu shine ubangiji ya ce wa hum lahum jundum mukhzarun da haka za su zama su wata rundina ce wanda suke abubuwan gabatarwa a gidan wuta da su da wa'innan gumaka wanda suke bauta mawa idan mun kula kullum bahaushe ma na cewa wai ana yin zunubi ne da romo idan mutum yana bautar wani Allah to babban tunanin da ya kamata ya tsaya yi ya ga cewa za ka bauta ma wani abun bauta ne don ya amfanar da kai ya kan ma matsala. To, ka je ka tambayi kiristoci masu bauta annabi Isa, wanda kullum annabi Isa nan ce musu yake inni Abdullahi atanil kitabo da alami na biya. Su kuma suna cewa a'a kai ne Allah, ƙwar'ani ya ce musu da ƙarƙafawar lazina ƙalu inna Allah ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن مريم القرآن يا gaya musu ba haka ba sun ce ba haka bane to sai ka tambaye su kace da Allah wannan bautar da kuke ma Isa da kuka ce kuna bauta mai ya ce shi ba abun bauta bane me zai amfana muku wala abin da za su iya gaya maka in bai bautar gunki ne gwamma gwamma wa lokacin masu bautan bukiyar su ɗan sun kacewa wai ma'ana abdu illa li qarrabuna ila allahi zulfa ai mu ba ba muna bauta musu bane sai dai mu kamun kafa da su zuwa wajen Allah to yanzu Allah ya ce a kyale ba an kamun kafa ba fatihu ila allah ku nufi Allah kai tsaye da haka din mai bautar wani Allah zaka samu cewa cikin shirme da damaniya yake da rashin ganewa kuma ba zai gane kuskuren shi ba sai ranar kiyama sai istabara allazina tubi'u min allazina taba'u ta fara aiki kaje gungunki kace to gunki yau ya za a ne ce kai na ce ka bauta min ba za ka nemi wanda za ka bauta min ba ka ga tsuntsu ba ka ga taro da haka mu yi kokari mu bi Allah subhanahu wataala mu kiyaye umarnin Allah mu anshi saƙon kyakkyawar sunna daga bakin manzon Allah shine tsiran mu a duniya kuma shine tsiran mu a lahira amma ma da ka kama wani abu ko da a cikin addinin musulunci ne ka kama wasu kame kame da wasu dafe dafe wanda suka raba ka da Allah wallahi sai ka je lahira za ka sha mamaki da yawa za a je lahira kai kana nan kana ta togaciyar mu ne musulmi mu ne masu bin annabi sai kawai ga annabin kaga an kwashe ku an yi wuta da ku amma manzo Allah ya ce wannan ba al'umma ta bace ina sai a ce ina ai kad baddalu ba'ada sun canza hanya a bayan ka ya rasulullah annabi ya ce to tunda sun canza hanya fasuhuqan fasuhuqan ku ƙara nesa da su ku ƙara nesa da su da haka kaga dan adam na cikin hadari in bai bi sunnan manzon Allah ba dan adam na cikin hadari daga lokacin da ya kauce makarantarwar manzon Allah da haka kowa ya kokari ya zama cewa rayuwar shi tana kan sunna annabi alaihi salam wa mata kuma rasulu fa khudhu wa ma nahakum anhu antu Allah ya yarda da abu alqur'ani ya yarda da abu manzo Allah ya yarda da abu ci gaba da yin abunka amma kwakule-kwakule da ƙage-ƙage wanda ake shigowa da su cikin wannan addinin da yawa ho za su dawomar da musulmi a wuta akwai abubuwa da yawa wanda addinin nan bai yadda da su ba amma saboda son zuciya saboda neman girma ko saboda neman mabiya ko saboda neman wata ɗaukaka sai ga an ɗauko wa'innan abubuwan an saka su cikin addini yanzu kalli yanda ake walagigi da ayoyin Allah Allah ya bada doka ya bada umarni amma sai a samu wasu wanda Yahuda suka wanke makai sai sai a ai wannan abin da Allah ke nufi a ma iya daukar shi a bai da shi kaza kazan nan a iya mai da shi kaza kazan nan a iya mai da shi kaza alhalin ba Allah ya ce ba ba annabi ya ce ba wasu ne tunanin su kawai ko kana iya aikata wannan abin ya dawo da kai gidan wuta Allah ya kiyaye mu na'am فلا يهمنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون Allah subhanahu wata'ala sai mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lallashi da ban hakuri ya ce ya rasulullah duk abubuwan da suke gaya maka a farkon surar nan dan sura ta so manan da kayanta yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim to duk abubuwan da suke gaya maka na bacin rai da cin mutunci da sauran abubuwa Allah ya ce ya rasulullahi kai hakuri kamar dai Allah na lallashin annabi ne cewa kai hakuri ni na aiko ka ni na jama ya hakuri Allah ya ce fala ya hazunka qawluhum ya rasulullah kada maganganun su bata maka rai dan sun ce maka mawaki mun wanke ka mun ce ma Allah muna haushi ya ma yan bagila in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin dan haka ka kwantar da hankalin ya rasulullah in sun ce maka kai majnun ne mun ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun in sun ce kai kahin ne mun ce kai ba kahin bane ya rasulullah duk maganganun da suke kada su dame ka kada su bata maka hankali kai kwantar da hankalinka kai hakuri inna na'lamu ma yusiruna haqiqa mu mun san abin da suke boyewa na kafirci a cikin zukatansu wa ma yu'linuna ko mun san abin da suke bayyanawa na kafirci a bakunansu da haka ba ka ba su ansa ba ya rasulullah wata rana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wata tafiya da yi wannan tafiya ya dawo sai al'adar manzala in ya tafiya ya dawo to washe gari yana wani lokaci a ƙasa wani lokaci a kan jaki wani lokaci kuma ya hau doki sai ya dinga bin anguwannin madina da wajen yahudawa da gidajen musulmi da duk garin madina layi layi ana gaisawa ana mai murna ya dawo lafiya to shikenan a wannan tafiyar annabi alaihi salatu wassalam sai ya hau jaki ya je nan a gaisa in ma aka ce gidan wani an mutuwa ya je ya jaji gidan wani ba a da lafiya ya je ya gaida mara lafiya haka manzo Allah ke yi to ashe munafikan Madina bayan tafiyar manzo Allah sun yi mitin cewa abin da ya kamata da manzon Allah ya dawo ko a je a tarbe shi a mai a cire ba ma so ba ma so to hikimar Allah alayhi salatu wassalam sai Allah ya canza lokacin da yake dawowa sai ya dawo ba irin lokacin da za a tarbe shi ba Allah ya rusa bakircin wa shegari sun taru a gindin wani dutse tsakanin wata anguwa da wata anguwa suna mitin kawai sai ga manzo Allah ya gwaro wannan anguwar shi ko wani sahabi radiyallahu anhu ya ce neman annabi sai ya hango annabi ya to shi to bari tsaya nan wajen waɗannan mutane wata ila su ma tarba annabi za su su gaishe shi daga nan mu wuce da shi a annabi na matsowa kawai sai Abdullahi dan Ubayy ya ce kun ga jakin mutan nashi wari yake jakin nan wari yake da ka da yazo a toshe hanci ya ga to eh haka za a yi to tunda bai nuna tawaye ba da ya zo duk kowa ya toshe hancin shi ha to ka san shi abin yanda yake washar ta na ma bainan nubuwati wal mulk ai ma'aikin Allah na jofa kowa kawai suka kyale Abdullahi munafikan ne ba kama labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah abin ya bata ma Abdullahi bin Ubayy sai da ya wuce shi wannan sahabin ya ce munafiki Allah ya kunyata ka kuma yanzu zan je in gaya ma annabi abin da kace ai mashi sahabin nan ya bi manzo Allah kan jaki ya je ce ya rasulullah ka zaman nan kaji yanda aka kaji yanda aka manzo Allah ce yanzu Abdullahi bin Ubay din shi ya shirye haka abin da ya koye jiya kuma yau abin da ya bayyana kenan in ya alama yasuhuna wa ma yulidu sai manzo Allah ce aje a kira shi da ya taho da ya kusa gun annabi sai ce mutanen ku rinka ansawa labbaika ya rasulullah yana badawa suna ansawa labbaika ya ga sahabin da ya faɗi magana da zuciya rasulullah sanni da zuwa sanni da zuwa dama wallahi wancan zaman da muke muna tattara ƴan uwa ne da dangi za mu zo mu maka sanni da zuwa so kuma ya aka ce ma ka gaje kiran mu har kana kira na shi za mu ka taho baki ɗayan mu sanni da zuwa rasulullah in annabi zai magana he ya tarbi sai maza Allah ya ce yanzu kai wane me yasa za ka zo ka waɗi mana magana da ba haka ba wannan sahabi ba yanzu ka zo ka ce wannan mutumi shi ne ya zo ya ce in na taho a toshe hanci na ka san irin maganganun za ka ranka fata sai zabura ya miƙe shi ya rasulullah ni kai ni na faɗi wannan ni zan gaya ma annabi wannan da matsayina da kimata da girmama ni ta tsuduta duk sahabbai aka yi ta bai Allah wata rai kai ne baka kyauta ba baka kyauta ba me yasa kake haka to a can sai ya miƙe shi Allah in dai kai ka aiko annabi da gaskiya kuma ka tabbatar mai da wannan annabta kuma in aka bi wannan annabta shari'a ce Allah ka bayyana da gaskiya ai malam kan mutumin ne zo kawai ga shi gobe Zubair ya zo ya ce su ya Rasulullah yau sako ne daga Allah wannan sakon wannan mutumin aka aiko muwa ka gaya mashi Allah na goyon bayan shi abin da ya faɗa gaskiya ne. Jibrilu na goyon bayan shi, Mika'ilu na goyon bayan shi, Isra'ilu na goyon bayan shi, Azra'ilu na goyon bayan shi. Duk mala'ikun sama baki ɗaya suna goyon bayan shi, kuma Allah ce ka goyi bayan shi, kuma ya ce ka gaya ma duk mumini su goyi bayan shi. Kuma Allah ya wanke shi. An waka zan hikima wanke shi nan kuwa? a'a mutuncin annabi aka ci ya kama mutuncin annabi ya Allah ya goye bayan shi to shi ne bayan kura ta natsa wanzu Allah wani ana zaune ya ce kun ga tafiyan nan da muka Abdullahi ɗan Ubayin kun ji abin da suka shirya in na dawo Allah ya kange kuma yanzu ga shi wani ya zo ya goyi bayan mu kuma ga abin da Allah ya gaya mushi da haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu rinka kiyaye sha'anin annabi alaihi salatu wassalam a cikin dukkan lamura Allah na goyon bayan annabi mu ma mu goyi bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to bayan nan Allah ya ce inna na'lamu ma yasrun hakika ya rasulullahi mu mun san abin da kafiran nan suke koyewa a cikin zukatansu na mummunan kuduri da jin haushi da neman ya za a su samu damar su gama da kai wa ma yu'linun kuma Allah ya ce mun san abin da suke bayyanawa duk abin da suke faɗa suke bayyana da shi mun sani muna sane kafircin su ayyukan su mu'amalolin su abin da suka yi ba abin da bamu sani ba da haka kada maganganun su su bata maka rai kada su dame ka ka kwantar da hankalinka saƙon da muka bada innaka laminal mursalin na'am ولا يزن قوله إنا لا ما يسرون وما يؤلون أولا ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين نعم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نعم قال من يهوي العظام وهي رميم
to wannan ayoyi da aka karanta su kuma dalilin saukansu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah. Kafiran Makka sun dinga ɗaukan matakai na cin mutunci musamman shugabanninsu, irin su Abuja, su Asi bin Wa'il, su Walid bin Mugira, su Otuba, su Shaiba da sauransu dai. Torannan sai manzo Allah alaihi salatu wassalam a cikin wa'azin shi sai wa'azin cewa bayan ɗan adam ya mutu an saka shi a ƙabari ya zama ƙasa ya radiddige Allah zai ɗauko shi zai raya shi ya mai da shi yadda yake mai hisabi wanda ya bi addinin musulunci ya tai aljanna wanda ya kafirci ya tai wuta kenan wannan wa'azi sai je kunnan walid dan mugira ko asibin wa cikin su dai daya sai ya tara ƴan uwan shi yace kun ji mutumin wai cewa yake wai yanzu wai duk iyayen nan namu da suka mutu ai za mu tuna hukunna turabun wa izamuna inna tabawudu wai za a tada mu kai lalle sha'anin Muhammadin na akwai mamaki yanzu kakanninmu masu shekara ɗari kaza dai an tada su shi kenan sai ya bar su nan sai ya te bola sai je samo kashi rababban kashi wanda da kamar za shi haka zai radar dige sai ya ɗauko sai zo ce to da Allah ku yanzu ku kwatanta da hankalinku wannan kashin shekarar shi nawa aka ce ai kwanan nan ne yace to yanzu wannan kashin yanzu yanda aka rumar matsayishin nan yanzu wannan kashin ne Allah zai tada ya maida mai rai mai saki to shi ran shekarar shi nawa yana ina kuma ina za su haɗu a aka ce ka ku haka ne wa haka ne wa to akwai wannan ɗan shirin musulunci haka ce kai Allah Muhammad ya fara faɗin maganganun da sun wuce hankali abin nan ba haka yake ba to da yaga ya samu wannan wai shi saboda haukashi yace to wai shi ma bari ya je ya buga mu annabi irin wannan misalin sai ya dauka shi yaje iske manzo Allah tare da sahabbai yace ya Muhammad a anta tasum anna rabbaka yuhyi hadha al-hadha al-izam rami yanzu ya kai mai wannan cikakken suna wai kai ne ke cewa ubangijinka zai tada wannan kashin abin radiddigewa ya murza kashi ya murza kashi ya watse wanda Allah ya daga kai ya kalle shi ya ce yuhuiha Allah zai raya shi kuma zai kashe ka kuma zai tada kai bayan ka zama radiddigagge kuma zai jefa ka wuta sai ya likace da yariya ya kama gaban shi to saboda wannan rashin kunyar da ya zo yawa manzo Allah sai Allah ke gaya mana to in kuna neman tantirai tun lokacin annabi an yi kiran su shi da ubangiji subhanahu wataala ce awalam yaral insan mafi yawan insani a qur'ani mafi yawan da in kaji an ce insanu kafiri ne hal ata ala insan kafiri ne duk mafi yawan insani insani kafiri ne Allah ce awalam yaral insan wai yanzu dan mutum kafiri mara kunya mara mutunci yana ganin anna khalaqnahu awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfati wai yanzu dan mutum yana ganin cewa mu da muka halince shi daga dugon mani wannan dugon maniyin da muka halince shi da shi fa idza huwa khasimun mubinin kuma yanzu wai shine yazo yana rigima da mu kuma yana bayyana rigima qasim mai husuma da annabi mai husuma da annabi da Allah yake wanda mu ne muka halice shi daga digon mani wanda manzo Allah fa ya ga mana digon maniyin nan wanda digon maniyin nan ruwa ne ko maniyin ba duka ba domin an ce maniyin kowane dan adam akwai kwaya mai rai wacce za a iya halittar ta fiye da dubu arba'in a maniyin kowane guda ɗaya amma cikin su ne Allah zai tace tace tace fidda ɗaya ko biyu ko uku shikenan Allah ce to ɗan mutum wanda muka halarce shi daga ɗigon maniyin nan amma yanzu shine ya girma ya ƙasaita wai za wa kasimun mubini yanzu shine ke zuwa yana jayayya da mu kuma wai har yana bayyanar da wannan jayayyar gare mu kamar kai ne yanzu a ce shagon dambe ne sai a ce wani ɗan yaro da matarka ta haifa wai shine ya yi girma yau ana kirariyo shi ma ya naɗa zare ya ce da kai zai kamar haka ne ba Allah ya ce wai abun ban mamaki wanda raba lana masalan har ma wai shi ke buga mana misali wanda sai ya kalkahu amma ya manta yanda Allah ya shi ya manta yanda Allah ya shi wanda dugon maniyi ne aka mai da shi ya zama gudan jini aka mai da shi ya zama tsoka aka tsaga mai halitta aka haifai yana cikin tsimman haihuwa ana lallaba shi ana lallaba shi har ya fara a daukai ba zani ya fara a zaunar da shi ya rarrafe ya tafiya yau shi ne ya zo yana ma ubangiji shi rashin kunya wanda sai ya salkau wai shi ne yake cewa man kala sai ce man yi wuyil izama wai wane ne zai rayar da kashi wa hiya ramim alhalin kashin ya ga diddigi to nan Allah subhanahu wataala yana bashi ansa ne da idan yana musun cewa za a rayar da diddigaggen kashi to sai a tambaye shi shi maniyin shi daga ina aka samu ai kashi ko ya ga diddige ne ya san asalin shi ko to shi daga ina aka samu wanda fa mani mafi yawan maniyin ɗan adam da ake samun shi ana samun shi ne fa daga jikin ganyayyaki mafi yawan maniyin ɗan adam wani ganye da ka ɗauka ka ci to wannan ganyen ne Allah zai tace shi ya tace shi ya tace shi ya fai ya fidda ainihin ƙwaye ƙwaye ƙwaye wannan abun sai Allah ya ɗiga shi a jikin ɗan adam da ya ɗiga shi sai ya faɗi ɗaya ya zama maniyi wanda wannan ganyen da shi ne za a samu maniyin da za a haife ka shi kuma ganyen daga ina daga ƙasa ita kuma ƙasar daga ina daga ruwa shi kuma ruwan nan daga ina daga rabbul izzati Allah ce wannan fiye khalqahu qala man yuhil izama wai shine yanzu yake tambaye mu wane ne ke rayar da da kashira da daga ki wai yarani alalin kashin ya rajiji to yin ɗan adam bai zama abun ban mamaki ba sai kashi idan ya diddige ne an ce za a mai da shi abun ban mamaki kuma yanzu ka kula a duniyance yanzu da za ka shiga kasuwa kana iya zuwa wani guri ka je ka samu wani mutum ya zauna da wani farin yadi da biro a hannun shi yana ta wutsin wutsin wutsin wutsin wutsin ko yana zana hula da Allah wannan zanen hular daga ina yake zuwa daga kwakwalwa ko iya zana ta in ya gama kuma ya zo ya sa allura ya ta saƙa mata zare ya ta saƙa mata zare in ya gama ya zubi ya ciko in ya gama in ya haɗa ta ce kyau tunanin waye tunanin shi ne to da ya gama ya kace kai wannan hulan nawa yake dubu goma ka ce kawo ta suka ce ka sake min wata zan baka dubu ishirin da Allah da wannan ta biyun da wannan ta farko wace ta hiwuya ko ta fi wuya saboda tunani yanzu ko ai sai dai bin tunani to sai ka dauki ubangijin da ya dan adam bai kalli samfari gun wani ba yanzu aka ce wannan dan adam din ba shi zai mai da shi ne wahala ubangiji na cewa ai mai da halitta bai zama wahala gare ni ba tunda yin ta bai zama wahala gare ni da haka dan Allah ya ce zai mai da dan adam ba na abu ne ban mamaki yadda asalin ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya yi shi to in ma zai mai da shi haka zai mai idan muka gama rayuwa a duniya muka mutu kowa ya shiga ƙasa za a ɗau tsawon dubban shekaru ba wani abu mai motsi sai Allah idan Allah ya nufi ya sake halittar mu ba wani abu bane sabo wancan ruwan da yayi aka samar da maniyin nan na dan adam jikin wani ganye to yanzu ma wannan ruwan zai sai ruwan ya shiga ƙasa ya barbari ƙasa da kanta akwai ainihin adubuz zanab wani kashi na dan adam sai kowa yayi maniyin shi ya fada kan wannan kashin nashi yanda ka san ka shuka makani a gona yanda za ta ta kumbura naka jikinka zai ta kumbura haka zai ta kumbura har kashin ka ya dawo naman ka ya dawo jijiyoyin ka su dawo komai naka ya dawo idan ka mutu kana shekara hamsin da biyar farin gashin ka kwaya biyu ne to Allah zai tada kai ko tsawon inci ba zai ƙara maka ba ko ba zai rage ma ko tsawon inci ba ba zai ƙara ma gashi fari ya zama uku ba biyun nan da su zaka tashi har ma in aka tashi kiyama sai an fi gane ka fiye da yadda aka san ka a duniya wannan duk kudura Allah ce subhanahu wa ta'ala da aka mai da halitta gun Allah ba zai zama wahala gare shi ba subhanahu wataala da aka amma wai yau ga dan adam kafiri wai shi ke buga ma Allah misali wai wane ne zai iya rayar da wannan kashin bayan kashin ya zama da digaggi kuli hudiya قل هويها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah wannan kafirin da ya zo ya buga maka wannan misalin ba da kai yake ba ba kai yake tambaya ba ni yake tambaya kuma ni zan bashi amsa bala ya zunta kaulon kada maganar su ta bata mai kwantar da hankali da ni yake da aka ga ansa ka gaya mai qul ya rasulullah ka ce mashi yuhyi allazi asha awwal marra ubangijin da ya kirkiri wannan kashin da farko ba tare da taimakon wani ba ba tare da tunanin wani ba ba agajin shi yuhuyiha yanzu ba shi zai rayar da kashin sai me kuma dawan shi yayin shi to yanzu ma wannan ubangijin shi zai rayar da shi wa huwa bi kulli khalqin alim kuma ubangijin nan in zai raya ba zai dauko kashin wancan ba ya sa ma wancan masanin halittar kowa ne yanzu da misali irin yadda ake dinnan a ce za a samu ai haɗari yawan na motar nan da ake a ci wajen mutum kaza sun yi ƙormus ai ga ƙarshe rami ɗaya za a yi masa a rihe kawai ko idan Allah ya tashi zai mai da su ka san dai magana tantance naman wani da wani bata taso ba tantance ƙashin wani da wani to shi in Allah zai tada su ranar kiyama ba za a ɗau silin gashin wani ba a liƙa mu wani kowa na shi za a mai da mai nama kowa na shi za a mai da mai jiki kowa na shi za a mai da mai Allah subhanahu wata'ala wannan halittar da kake gani Allah ya santa dalla dalla Allah ya santa a dunkule ya santa a rarrabe ya san komai ya san wannan na wane ne wannan na wane ne yanda misalin zaka iya gane yanzu kaman takalman ƴaƴanka ne kana da ƴaƴa ashirin sai ka je kasuwa da kanka ka siyo musu takalma sai ka ce a shigo ai karatu duk suka shigo wancan ya je wadda wancan wancan ya je wadda wancan ya Allah idan ka fita ka kalli takalman nan akwai wanda zai koyi gare ka ka daga ka ce wannan nawa ne wannan nawa ne wannan ba za ka dauna wani ka ba wani ba to haka Allah subhanahu wataala tun daga annabi Adam har ila yawmul qiyamah ba zai dau kumban wani ya liƙa ma wani ba ba zai dau silin gashin wani ya liƙa ma wani ba na kowa daban yake kuma ya sani kuma zai maida mai abinci wa bi kulli khalqin alim an ce akwai wani mutum buhari ne ko musulun ya roci hadisi an ce wannan mutumin laifin shi a gun Allah mutum ne mai zuwa ya tona kabari kawai yadda ka san da talauci na haifar da wannan idan aka je mutum ya mutu aka sa shi kabari to wani bai da tufafin da zai sa sai ya je kabarin ya tone ya ciro wannan likafanin ya je riga da wando ya ci gaba da sa saboda talauci ana ce masa na fashin tsibo a zamanin annabi suleiman an yi wani mutum irin wannan wata yarinya ta rasu an ji an sa ta a kabari kyakkyawar gaske shi abin da ya kai shi ya ciro likafanin ya je ya sai da ya samu abinci to da ya je ya ga yadda matan nan aka yi mata ado kawai ta burge shi kawai sai ya fito da ita wajen kabarin ya tuɗe likafarin ya ajiye zina da ita yana yin zina da ita kawai Allah ya dawo mata da ranta suka ce mai bawan Allah tsoro ya kama shi ta ce a'a abinda ka aikata tsakaninka da ubangijin kai amma dai kada ka bar min jiki da janaba za ka nemo ruwa ka yi mun wanka ka maida min likafani na ya kai ya kawo ya kai ya kawo duk inda ya nufa sai ga tatar da shi babu wata mafita illa ban da wannan dole ya je ya ɗebo ruwa ya mata wanka to amma saboda tsaurin ido kuma ya ƙi maida mata likafani sai ya je da likafani to sai Allah ya aiko ya gaya ma annabi Suleiman duk faɗin ƙasar nan taka mutum ɗaya na nan ya sato likafani wannan likafanin da ya sato idan bai zo ya bayyana maka ba aka maida mu wannan matan likafaninta to zan dinga saukan muku azaba har tsaratu hankali annabi Sulaiman ya tashi yace Allah waye Allah ce ka bincika annabi Sulaiman ya ta bincike ya ta bincike sai da aka kwana 40 kai sai ta kai ga annabi Sulaimanu idan ya dan ga alamu sai ya ce mutane ai ta bugun su sai sun faɗi gaskiya Kaushe dai wannan sai wani cikin mutanen shi ce ya annabin Allah ai ba haka za ka yi ba abin da ya kamace ka ka koma inda kake munajati da Allah ka roki Allah ya bayyanar da mutumin Annabi Sulaiman ya shiga halwa ya ta ibada ya ta ibada wannan kawai sai addu'a ta ci mutumin nan sai ya zo fada Annabi Sulaiman da wannan likafanin a rungume ce shine ya saci likafani Annabi Sulaiman ya ce ban labarin kai ce a'a tunda ubangijinka bai baka labari na ba ka tsaya iya ka abin da yace ai annabi Suleiman ya koma ibada shine Allah ke gaya mai kaji kaji kaji kaji kaji abin da mutumin na yanka annabi Suleiman ya ce ya ubangiji zan je in ɗanɗana mai azaba ir Allah ke hawa kai ya saba mawa ya saba ma ya ce to ya je bayan ya maida maka likafarin ya je ya nemi gafara ta na ya ce mashi kuma wannan matar da yi wannan alfahashar da ita na gadan mata gida a aljanna sakamakon tuban shi sai me kuma shirin ba to da ka al'adar tona kabari tuntuna ake yin ta to shi wannan mutum ba wannan ba wannan wanda Buhari ya kawo ko Muslim a cikin littafin shi shi al'adar shi kenan kuma ya ta yi har rayuwar shi ta zo ƙarshe Allah bai tona mai asiri ba rannan da mutuwa ta zo ce kai yadda Allah ya samun ido ne ta wannan ta'afa gaskiya yanzu in je lahira in haɗa ido da Allah na ji kunya haka kawai da ya ga ciwon ajali ya kama shi sai kira yan shi ce kai zan ba ku umarni ku aikata idan na mutu ku samu gumagumai ku shimfiɗa ƙasa na, ku samu gumagumai ku ɗora a kaina ku banka mun wuta. Idan na ƙone ƙormus ku dandake sauran abin da ya saura na tokata, ku ajiye ta ku je inda iska ke bugawa ku watsar da rabi, kuma ku tafi teku ku watsar da rabi, idan ne wannan ba zan gamu da Allah ba. Nan, amma in gamu da Allah da wannan laifin ina jin kunya. kenan bayan ya mutu suka kone shi bayan sun gama kone shi sai Allah ya sako wata iska mai ƙarfi sai ta kwashe rabin toka ta tahi da ita ashe Allah aiko iska yi ya ce ke iska ki je tokar da za su watsa kakki yadda kwaya ɗaya ta tsuntsule ki kawo da shida da suka ɗebi rabin za su watsa a teku sai Allah ya ce ma ruwan teku ko ƙwaya kada ka haɗe ka tattara ka kawo mu. Aka tattara ta aka kawo ta kawai sai Allah ya ce mashi kun shi ne ƙarancin hankalin da za ka iya gane kawai sai ya tashi gaban Allah. Allah ya ce wani ya Ubangiji me yasa ka ce a ƙona ka ce Allah wannan ranar nake gudu laifin da ne maka Allah kuma yanzu in zo in haɗa ido da kai ka tuhumce na ai ban san abin da zan ce ba na tona kabarin wani na tona kabarin wani na tona kabarin wani na yi ka sai fashe da kuka gaban Allah yace Allah na ji tsoron azabarka na ji kunyarka Allah ya ce to tunda ka ji kunyata ni ma na ji kunyarka na gafarta maka Allah ya yi mishi lafiya na yaye ma shi ko ko fiyarka tokar da aka kona aka watsa a teku aka watsa a iska Allah ya tada ta ina kashin da ya diddige a kabar me wahala da kashin Allah ya tashi abin shi zaka sha mamaki kawai subhanahu wataala yuyan ladzi ashahu bi kulli khalqin alim allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara allazi ja'ala lakum an-nar shine ubangijin da ya sanya muku wuta min ash-shajar al-ahdar daga ince wanda yake danyau katau ince danye ga ruwa cikin shi amma Allah ya tada wuta cikin shi wannan shine irin abin da ke aukuwa da kafin zuwan ashana da kafin zuwan ashana idan ana son wuta sai dai a samo auduga a dandaka wannan kwayar tata sai a samu ko iccen zurman ko iccen tumfafiya mai kauri a huda ramin wannan audigas sai a saka ta a cike ko a samu wani aita yadda ana kaɗa miya ɗin nan aita burkawa aita burkawa ɗanyen icce audiga icce na burka kawai zai ga wuta ta yi falon ta tashi shi kenan an samu wuta to yace yanzu ubangijin da a ɗanyen icce ya fitar da wuta ni abin ban mamaki shi ne don ga ƙashi wanda yake jikin ɗan adam ya ga diddigi an ce za a mai da shi kan shi za a mai da shi yadda yake shi ne abin ban mamaki amma ibn kasar ya ce a'a abinda Allah ke nufi Allah ji ala kullu shajaral ahadar naran ubangiji yana nufin cewa ɗan adam ya kalli yadda ice yake yanzu bai yiwu yanzu a saro ice ɗanyen shi a sa wuta ya kuru amma kalli ice na asalin shi daga ruwa ne ruwa ne cikin shi yau ana nan ana nan ana nan sai a sare shi bayan an sare shi sai ya bushe ba ɗanyantakan nan ba leman nan tare da shi sai kuma kaga in ana buƙatar wuta ta yi wani abu shi ne sinadarin da za a ɗauko a jona ma wuta sai ga wuta tana ta bal bal bal ice daban wuta daban amma yanzu wancan ɗanyen iccen sinadarin Allah ya shiga cikin shi yau shi ne sinadarin wuta tana kona shi yace to abinda ubangiji yake nufi kenan Allah ya lakum min ash-shajar al-ahdar wa nar fa idza antum min tuqidun sai ya zama cewa fa idza antum sai ya zama cewa ku minti biyu to fa akwai tambaya to fa idza antum min tuqidun sai ya zama cewa ku dinnan minutu iduna daga wannan iccen ne kuke kunna wuta kuna yin mu'amalolin ku na rayuwa da ita wata rana annabi Musa alaihi salam ya tambayi Allah ya ce ubangiji girman zatin ka da yawa yake Allah yanzu komai wanda ba kai ba Allah kai ke tafiyar da shi ka tafiyar da sammai da abin da ke cikinta ta ka tafiyar da ƙasai da abin da ke cikinta, ka gudanar da iska, ka gudanar da ruwa, ka kashe, ka raya, ka bada, ka hana, ka yi, ka yi, shai Allah kudurarka da girma ta ce. Nan gun wannan karatun annabi Musa akwai sharaƙin da yake so zuwa ga halar Allah. Yanzu kai ɗan wannan abu sai aka ce cikin sakan guda duk Allah na wannan. Hankalinka zai iya ɗauka. sai ubangiji ya ce ya Musa ai duk wannan abubuwan da kaga ana yi ba za ka gane su ba amma bari in maka practical bari in ma aikace yace je ka kunna wuta annabi Musa ya kunna wuta sai ya ce to ka ce ma banu Isra'ila gidan nan goma sha biyu kowa ya zo ya cinna wutan nan yake da ita gida wannan ya zo ya cinna ya tafi wannan ya zo ya cinna ya tafi duk aka gama ya ce Allah sun gama sai ce wannan wutar da ka kunna yanzu tana ina ya ce tana can hannunsu ya ce to wadda ta wadda suka ɗiba ta rage wani abu daga wannan wuta ya ce a ya ce to ai shi yasa ni ma duk abin da nake bai rage komai daga zati na to da haka wannan shine hakikanin duk abin da ka gani Allah ke tafiyar da shi Allah ke gudanar da shi subhanahu wataala ba mai hanawa ba mai sawa ba mai tafiyarwa ba mai dakatarwa sai Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu ikon yin imani da kai Allah ka ba mu ikon yin aiki da dukkan abubuwan da ka umarce mu da su alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim nan za mu kwana saboda yanayin lokaci sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba amma kafin nan akwai sanarwa kamar haka sanarwa ta farko shine kwamitin mu na marayu wanda duk shekara an san cewa kudaden da al'umma suke tarawa ana sayan kayan sawa da abincin maulidi ai abincin azumi da su da tallafofi dai daban-daban wanda ake yi ma marayu to bana ma alhamdulillah mutane sun yi kokari tsakanin zakka da mutane suka bada da gudunmawoyi musamman wanda 'yan makarantar da suke yi duk asabar a ranar lahadi din nan an tara kuɗi tsabagen kuɗi abin da aka samu sun haura naira miliyan ɗaya da aka tallafin abin da aka tara na marayu bane ya haura naira miliyan ɗaya kuma duk da irin wannan aka same shi to da haka in Allah ya kai mu ranar asabar ɗin nan mai zuwa an tanaji kayan marayu insha Allah muna fata daga Allah za mu ba marayu guda ɗari uku da hamsin kayan sallah kuma banda ‘yan muna fata wanda su in sun zo an gama to kuma wancan ya kawo wancan ya kawo su ma duk muna fatan za a ba su insha Allah Allah ya saka mu duk wanda ya bada gudunmuwa da alheri kuma muna gayyata kowa da kowa da abin da muke so so muke nan gaba wata rana ba kayan sallah kawai za mu bada a so muke wata rana mu ce to muna gayyata al'umma za mu kaddamar da kamfani wanda an gina shi wajen naira miliyan kaza wanda za mu ɗauki marayu da mutane aiki a ci gaba da aiki. Da haka muna fatan kafin mu mutu Allah ya mana wannan. Da haka ana gaita kowa da kowa zuwa wajen tallafi. Amma a sani, duk mutumin da bai da kati, duk marayan da bai da kati, to zai zo ne fa a matsayin la ilaha ula'i wala ilaha ula. in ya samu shi kenan karkace an gayyato marayu ba a baka ba a addin marayun nan da aka faɗa kowa na da kati muna da sunan shi muna da hoton shi muna da adireshin shi muna da lambar wayar shi da in ka zo wani dalili ya sa ka samu shi kenan dan kada a zo a dinga walagi gidani wannan ya jana malam ba abin ba a a me kati ake ba da haka ana gayyata kowa da kowa kuma har yanzu kowa kullum take duk wanda zai kawo wani agajin shi cewa a haɗa a ba marayun haɗa a ba su akwai wani mutum ma da bai san a wata sunan shi wannan ya aiko min da ɗinkakkun kaya na marayu guda ashirin ɗinkakku bayan nan kuma ya kawo atamfofi guda goma akwai wata mata ma daga maska ita ma ta aiko da kuɗi an sai buhun shinkafa ta ce a ba marayu to duk dai abubuwa ga su nan na faɗi rannan aron ma ya ba da dubu hamsin shi ma da haka duk dai har yanzu kofa buɗe take mu taru mu taimaki kanmu mu taimaki marayan da annabi ya ce in mun ɗau nauyinsu da mu da shi a aljanna kusa da kusa muke haka nan kuma akwai reshen mu na wayannan marayun da wanda muka kafa inda muke tafsiri kan fawo su ma yan shekara biyar kenan suna dan mu namu yanzu shekara sha biyar kenan muna yi su kuma nasu ina ji wajen shekara biyar ke to su ma za su yi nasu ranar juma'an nan ta gobe da daddare ne amma za su tallafa ma marayu mutum arba'in sun tanadar musu kayan sallah da kuma abin da ba za a rasa ba shi ma ana gayyatar kowa da kowa kuma Allah ya kai mu satin sama akwai rashin da muka kakkafa daban-daban daban a huntuwa da kewayenta akwai mutanen magandama rannan da suka siyo kayan daga Kano waye da suka zo da sunan na gani tuko suka wuce da su to duk dai Allah ya kara mana gudunmawa wannan kenan bayan wannan cikin addu'o'in mu akwai Alhaji Rabe mai kayan miya ake mahaifiyar shi ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ya sada ta da manzo Allah haka nan nan gidan liman ma akwai gwaggwan su malam Mustafa Bala malamin cikin malaman mu shi ma gwaggwan su ta rasu ya ce da mun duk iyayen su sauran ita kadai ita ma da Allah ya mata wafati to Allah ya gafarta musu baki daya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tambaya ke cewa Wa alaikum salam. Na'am. Na'am. To, shi mutumin da ake bin bashin azumi, ya sakaci bai rama ba, abin da ke gaban shi ba dai matsala ba ce ko? A, shi wannan mutumin, a abin da ke gaban shi cewa da shekara ɗaya wajen biyan azumi da shekara hamsin duk hukuncin ɗaya ne. yau in ya tashi zai rama azumin duk in ya rama azumi ɗaya sai ya ba da mudannabi guda ɗaya da shekara sha bakwai da shekara ɗaya duk ɗaya ne ko yanzu ma abin da ya fi maimakon ka ba da mudannabin yanzu kamar yanzu ka zo ka ba mutum mudannabin masara zai kai inji a niƙa ne na za ta makale mai akarabu ya ce ya halatta ka tanaji abincin da zai ishi ƙaton mutum ka san sai katon kwano ko to kullun ka kai azumin sai ka sa a samu kwano a cika shi da shinkafa da miya in har da nama ma sama ka ba talaka shi shikenan ka yi bida'in kanka insha Allah na'am To idan mutum ya samu raka uku a sallah a ta hudu bai cika ta ba liman ya sallame shi ma ya manta ya sallame to idan yana sallamewa ne ya tuna sai ya tashi sai ya suku amma idan kamar irin yanzu ya gama jan carbi har ma ya fita daga masallaci to sallah ta ɓaci sai ya sake ta baki ɗayan ta kawai insha Allah Allah ya mana muwafaqa wa alaikum salam na'am Mm. Eh. ya ni abin da na ce cewa ne ba laifi ka kira ne kiɗa ya maka kiɗa ban ce a yi rawa yawwa wannan mata za ana biki a zo a kira makaɗi ya zauna a waje mata da maza su fito su ta su ta kai da kawo suna rawa da sauransu wannan haramun ne haramun ne bai halatta ba yan dj kenan ko bai halatta ba haramun ne wannan sai wa kuma wa alaikum salam kamar da yanzu an je ɗaurin aure ko masu ƙoƙo su biyo ka suna ta ango waye gangan gangan gan shi ake ne yawwa wa alaikum salam na'am na'am eh hmm hmm eh hmm eh eh gaskiya ne to an ji tambayar ko mutum ne ya samu saɓani da matar shi ya yi mata saki ɗaya to kuma ɗan bayan lokaci hankalin shi ya dawo ya ce ya maida ta to da ya maida ta kuma sai iyayen suka ki maido ta sai malamin ke cewa zai iya zuwa ya ɗauko matar shi to gaskiya ne matar ka dai ta maido ita bata isa ta ce bata maido ba iyayenta ma ba su isa su ce bata maido ba idan ka ga idan ka je gidan ka ɗan yi haukaci musallafiya ka ce zo mu te ba wata matsala ka je ka yi ɗauko matar ka kawai ke kaza kaza ni zo mu tafi da biyo ka shi kana an huta in kuma kaga in aka je aka yi wannan za a samu tashin hankali za a samu matsaloli yan koma uban sammashi in kuma kaga shi ma wannan matsala ne to bi hanyar maslaha in ka ga wannan ma matsala ne ka bi maslaha ita kuma ba shari'a ba ce sai ka samu watakila yana da wani wa shi uban sai to baba tsakanin mu da wancan mun yi rikici na ce na maida ta har yanzu baba bai maida ta ba kaga in shi yana da hankali ce zo mu je gida ko ko bari in je gida to abin da dai za a bi hanyoyi na maslaha in kuma an ki a bi hanyoyi na shari'a ka yankan masa sammaci dole ka maida maka matarka in dai ka ce ka maida ta ta maidu sai dai in kuma akwai wasu sharaɗa waɗanda aga kana cutar da ita to wannan su ne za su kai ka kotu su ce kana cutar da ita kuma ta ce ba ta son ka yi aima guri shi kuma wannan da ba insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaqa Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu abubuwan da suka faci Allah ya gyara mana wannan kafa ta mu Allah ya kara daular da ita lafiya mun ji da talaucin da ke cikin kasan nan Allah ka yaye mana shi dan albarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salati fatiha